الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 126 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya a darasin da gabata mun kai karshen suratu az-zukhruf kenan a yanzu kuma za mu tashi a cikin suratu dukhan suratu dukhan ina fata an fahimce ni yawwa to kenan abin nan suratu dukhan tana daga cikin sura da ake kira alhawamin an gane ko yawwa alhawamin jam'i ne na hamin guda bakwai ko ka ce alu hamin ma'abuta hamin kenan su ne ake nufi an gane ko kuma in ka diba yadda suke ita ghafir abin nan da ita da fusilat hamim hamim sun fara da tanzilu an gane ko tanzilu kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir zambi ita ko can hamim tanzilun min ar-rahman ar-rahim ita ko shura hamim ayin sin qaf sai ta zo ta abin nan nasu to ita ko zukhruf hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'ana ita ko suratul dukhan hamim wal kitabil mubin ita ma ta yi kama kenan da farkon zukhruf inna anzalnahu qur'anan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ita ko jasiya da ita da akhaf sun kai kamar ceceniya hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim inna fis samawati wal ard ita ko ahqaf hamim tanzilu kitabin Allah al-aziz al-hakim ma khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma mun gane wannan da ke ku ayar da akwai tawjihun qira'at a cikin ta aya ce ta bakwai kenan sai mun koma farkon surat Allah ce hamim harufa ne da suke nuna ijazi na alqur'ani wal kitabil mubin Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake bayyananne ko kuma mubin in ka dauke shi fi'ili ne wanda yake muta'addi mai bayyana gaskiya da ƙarya inna anzalnahu Allah ce mun saukar da alqur'ani fi lailatin mubaraka a dare wanda yake mai albarka ita ce lailatul qadri shacca ce inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatul qadri ce ita an mubaraka an gane ko yawwa kuma lailatul qadri tana cikin watan ramadan dan ya ce mi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an Allah ce inna kunna munzirina mu mun kasance masu gargadi fiha a cikin ta ita lailatul qadri kinnan yufraqu ake rarrabe kullu amrin hakim kowane al'amari wanda yake cike da hikima wanda an ka kyautata shi Allah ce amran min indina al'amari na daga wajen mu ba na wasa ba inna kunna mursilina mu mun kasance masu turuwa masu aikowa duka wannan damiri na azama yana nuna cewa at-ta'zim lillahi ba yana nuna akwai alloli daban-daban ba mursilina kinnan da indana da inna kunna da inna anzalnahu Allah ce to rahmatan min rabbik rahama ce daga ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami'u bai ji al-alim kuma Allah shine masani sai Allah ce mi rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma an gane ko Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf Kufiyun sun karanta rabbis samawati wal ard kenan sai da mun tomi wato sifa ce ta rabbika rahmatan min rabbika rabbika rabbis samawati wal ard ko da mun to badali ne nashi an gane ko to sauran ƙurra kuma sun karanta rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ina fata an fahimci yawwa Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakankanin su to in mun dauki wannan qira'a ta rabbus samawati wal ardi ma bainahuma sai ka kaddara huwa kinan huwa rabbus samawati wal ardi ma bainahuma Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin har in kun kasance masu yaqini masu kankancewa la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya wanda cancanta abota mishi sai Allah yuhyi wa yumitu Allah shine mai rayawa shine mai kashewa fi'li mudari yufidu tajaddud wa takrar kuma ya shahi maf'ulun bihi ko dan saboda shi na nufin shine alhayyu almumitu ko kuma a'a yana nufin shine yake rayar da komai ko shine yake kashe komai kina an yi hasbul maf'ul li yadulla ala al-umum ko sun su ji a'a an shahi maf'ul li yadulla ala ala al-luzum haka sun kace ya nuna kenan yuhyi al-muhyi ake nufi rabbukum Allah shine ubangijinku an gane ko al-mumitu kuma sai zamanto ba suna bane tunda abin da sai an same shi cikin nasi amma min babil ikhbar ake kawo shi rabbukum Allah shine ubangijin ku rabbu abaikum al-awwalina shine mi ubangijin iyayenku na farko Allah ce balhum aha su fi shakkin suna cikin shakka da baraka ji an fada cikin tashi hankali yal abuna suna wasa fartaqib Allah ce ka rinka jira yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da dukhan shine wato hayaki mubirin wanda yake bayyananne waɗansu malamai sun fassara dukhan nan lokacin da an kai yunwa a makka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masu addu'a yace Allah ya jarrabe su da yunwa kamar irin yunwa ta mutanen annabi Yusufa sai ga mutum makka na tahiya da ya tada kai ne sama hayaki shi gani ashe yunwa ta aba mallan yunwa ai bala'i ta duk kahircin mutum yunwa ta shi kahirci karshen kahirci kenan yunwa eh malamin su bahu duk iskancin mutum tona magani ne eh duk girman kato in ba mutum wallahi sai ka iske iska mana ya duka kai mun gane ko yawwa to wasu kuma sun ce dukhan nan shine ɗaya daga cikin alamomi na kiyama kenan sai zama to dukhan ne hakiki da wancan ganin su akwai hayaki babu hayakin shi waɗanda alamomin kiyama waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane ko to akwai maganganu da malamai kadiba cikin abin nan ahadith al-aqida في أبن في الصحيحين التي ظاهرها التعارض صفحة تدريه سبعين آية وصفحة تدريه ثمانين شدة كلمة القواعد الأصولية المؤثرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها صفحة تدريه بير ثمانين أكوز وصفحة تدريه بير ثمانين تقص ثم وتوتكين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم يا كأو بياني كنتا a wurin da ya bayani kan abin nan alamomin tashin alkiyama an gane ko yawwa ya yi bayani kanta da abin da malamai sun ka faɗa akan wannan abubuwan an gane ko ina ganin aksan ne wajen duk da yake ba kanta yake magana ba amma yana magana ne kan shin dukhanikin da alamomin kiyama da za su bayyana yayin sha'anin su yake an gane ko yawwa tun cikin al-ahadithul muskila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim doktorata doktor Ahmad bin Abdulaziz bin Muqrin al-Qusayr ya kawo amma ba kan shi Bukhari yake magana ba ya kawo akwai bayani kan shi amma ba kan shi yake magana ba wajen fi bayan zaman alladhi la yanfa'u fihi al-iman صفحة تقريب يرد حمسين زوا صفحة تقريب آد تقريب يرد ستين زوا صفحة تقريب يرد ستين ده تفص لما إنك زوا كذا بياني كم ونا أنقاري كو تو يخشى الناس هذا عذاب أليم ونا دخان yana ruho mu mutane suna cewa wannan azaba ce mai radadi rabbana kashif anna al azaba Allah ka dauke mu azaba inna mu'minuna mu masu imani za mu yi imani an gane ko yawwa waɗanda sun ka ce dukhanikin ya wuce sun ka ce saboda sun ce Allah ka ɗauke mana azaba za mu yi imani sai kuma Allah ce inna kashifal azabi qalila za mu ɗauke muku to kinan ya nuna mi waccan dukhani ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda inda mutuwa ne ko kiyama ai babu zancen su ce Allah ce inna kashifal azabi qalila waɗanda sun ka ce a'a bai zo ba sun ka ce a'a idan ya bayyana mutane za su yi za su yi imani kuma ko da Allah ya ɗauke shi dan adam yana iya koma zuwa ga mutunci shi tun da dama ai shi alamomi ne na kiyama ba wai ranar tashin alkiyama bane ake zance mun gane wannan da ke ko Allah ce anna lahum dhikra yaya za a yi su karbi wa'azi ko su wa'astu wa qad ja'ahum rasulun mubin manzo ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma tawallaw anhu sun ka juya sun ka bada baya wa qalu sun ka ce muallamun wanda aka ba sani na alramma eh muallam ismul maf'ul na da allama yuallimu ismul fa'il al muallim ko ba ka bane al muallim ko wanda ake ba karatu to ya za mu fassara mu'allim a alƙur'ananci al'amma a alƙur'ananci eh a'a yu'allimu ai shine ke sanarwa nan mu'allimun an kace ana sanar da shi a alƙur'anance wala qad na'lamu annahum yaquluna inda ma yu'allimuhu bashar وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست mun gane ko a alƙur'anance to mu'allamin sun kace wanda ake sanar da shi ne kuma majnunun mahaukaci ne kaje wai manzo Allah sallallahu alaihi ne mahaukaci shi yasa da ka zo mu mutane da abin da ransu bai so ko su san gaskiya na sai a ce wancan ya haukaci wai abin da ake nufi wai baka waye bai an ce baka waye wai baka iya ci amana ba sai a ce wancan wawa na wai wawa kai baka rana ai ci amana ba eh baka rana ai zalunci ba shi yasa ba a son ka duniya kenan Allah kai mu mai kyau sai Allah subhanahu wataala ya ce inna kashiful azabi qalila mu za mu dauke azaba kadan innakum aidun Allah ce za ku dawo ma'ana rasu kuma kan kafirci da Allah ya san tuban mazuru da sun kai kato da ya da azaba sai ce wayo shi Allah da an dauke mai ina fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisina lahu din falamma rajahum ila barri idza hum yushrikun yan kadan da ake samu su komo akan gaskiya shi yasa Allah ce fa minhum muqtasid a cikin suratu wato abin nan Luqman Allah ce yauma za ku dawo Allah ce to yauma na batishul batashatal kubra ranar da za mu kamu kamu wanda yake mi mai girma an gane ko damƙani kenan asalin shi damƙani wato imamu abu ja'far ya karanta yauma na butushu na butushu yayi matsa'un bamba sauran kuma sun karanta yauma na butushu amma duk ma'anar shi daya ranar da mu kamu kamu mai girma Allah ce inna muntaqimuna mu lalle tabbat masu yin azaba da malamai sun kace to wannan kamu da an kai musu wato shi ne mi shi ne wato kamu na badar rannan na manya-manyan kurishawa waɗanda aka hairai duk an ka ƙare da su an ka fiffilla kawunansu shi kenan sai sun ka ji tsoron musulunci sun ka taho yakin uhudu kuma su ɗauki wansa kuma ba a samu abin da aka so ba eh to sun ce sai sun kashe manzo Allah sai kuma su kashe shi ba kuma an yi gumurzu an gane ko kuma musulunci ya ci gaba har dai makka kuma ta koma karkashin musulunci kenan kaga dai har yanzu dai musu ci nasara ba kuma kiyama an ka tashi kuma karshen ta dai dama ba nasara za su samu ba ƙarya ta kaushe dan naga hura musu duk wanda ya ci gaskiya eh yawa eh sakwata sun ka ce kwakin gaskiya rabo ne kuma ya Allah ce to wala karfatan na qablahum Allah ce mun jarraba qablahum gabanin su su mutanen makka kauma fir'auna mutanen fir'auna wa ja'ahum ya zo musu rasulun karimun manzo ne wanda yake mai ni karim mai mutunci shine annabi Musa kai hattara rasulun mubin shi ya gabata an gane ko rasulun mubin a aya ta 13 kuma dama dukhanun bi dukhanin mubin to sai ka rike mubinin mubinun biyu sannan ka zo zuwa ga rasulun karim an gane ko an addu ilayya ibadallah yace ku kawo mini bayan Allah abinda ya kira su zuwa gare shi kenan ma'ana bani Isra'ila a daina bautar da su inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku amintacce lakum bai ce wala kunna ba dan hadda mata da maza ya shahi su wa Allah ta kadiba cikin abin nan ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun wa ja'a addu ilayya ibadallah kaga akwai aujuh na i'rabi an gane ko kuma kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an sannan ka diba cikin at-tafsirul kabir na Imam Fakhruddin Ar-Razi waɗanda misalai na da baka in ka gada ma duk tafsirin duniya ka diba su wa Allah ta'alu ala Allah kuma kar ku yi girman kai ala Allah ga Allah ba a cewa sama Allah don babu abin da yake sama ubangiji la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majaz yace inni la inni atikum bi sultanin mubin ko nazo muku da hujja bayyananna imamu nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani da imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta inniya atikum an gane ko to dan an yi ma ya um fataha ko an yi mata sukuni dai duk bai canza ma'ana na zo muku da hujja bayyananna ko ba karan bane sune abubuwan da Allah ya faɗa can da an kaba annabi Musa yace wa inni ni uftu ina neman tsari bi rabbi da ubangiji na wa rabbikum kuma da ubangijinku an tarjumun ko ba karan bane yawwa kakku jefe ni an gane ko yawwa imamu warsh wanda rawi ne na nafi kinan ya karanta an tarjumuni ko ya yi ya'un kasra kuma wa in lam tu'minu li in buku yi imani da ni ba nan tu'minu li buku gaskata ni ba fa'tazilun imamu ishara karanta fa'tazilun ina fata an fahimce ni amma in zai wucewa waslan kinan la waqfan sauran kuma suna karantawa da hasful ya'i waslan wa waqfan sai an ka bar kasara don ta nuna maka akwai ya'u da ta shafi saman nunun tarjumun da kuma fa'tazilun fada'a rabbahu sai ya kira ubangijinsa ko ya roki ubangijinsa anna haula cewa waɗannan mutane fa Allah kaumun mujrimuna mutane ne masu yi an gane ko mutane ne kangararru mujrimai ke da masu laifi an gane ko to ya za mu fassara fada'a rabbahu a alqur'ananci alarma a alqur'ananci fa a alƙur'anance arama a alƙur'anance a zama fasar fada a rabbahu ana haula ya kama mujiru ya a alƙur'anance ribo eh to ina na kawo a tun da ka ce kawo eh ana ramba ba sai mun ji batur ba kuma yunus wa qala musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al'alim kaji addu'a da musu fa asri bi ibadi ko laylan an gane ko ka tayi da bayina da daddare nan lailan ta'kidi na dama an ce isri ko fasri ko fa asri duk da yana nufin mi tafiyar dare imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da ibnu kathir al-makki sun karanta fasri bi ibadi kai tafiyar dare fa asri bi ibadi kai tafiyar dare wasu malamai sun kace duk ma'anar su daya sai dai wancan sulati ne wancan ruba'i fasri daga sara yasri ne fa asri daga asra yusri isra'an wasu malamai suka ce a'a fa asri kai tafiyar farkon dare fasri kai tafiyar karshen dare kidan sai zama to da farkon dare da karshen dare duka ita tafiya bi ibadi da bayina nan yana rufin bayina da sun kai imani kenan bani isra'ila ake rufi lailan da daddare sai ta zama to ta akidi na dama an ce sara yayi tafiyar dare Allah ce to ha innakum muttaba'una wa za abiku an gane ko watrukil bahra rahwan Allah ce kabar al bahra teku rahwan kwance tana nan ba ta boda ba ta girgiza shi ne rahawar malamin su baku kadiba cikin annukatu wal uyun na imamul mawurdi ka gane ko sai kaga mun yi amma anan rahawan ka kuma kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi kadiba kuma cikin jami'ul bayan an ta'wil al-qur'an na imamul tabari ba jami'ul al-jami'ul ahkam al-qur'an ba da qur'ani kai ka gaba da shi ba shi ba kadiba da sauran tafsirai Allah ce to innahum su jundun rundunata mughraquna waɗanda za a mi za a nutsar da su to an nutsar da su ko ba nutsar da su ba to tunda Allah ya ce za a nutsar da su tabba an nutsar da su to a alqur'anin ce ina da aka nutsar da su eh hatta idza adrakul garqun fir'auna da aka hudu to su sauran mutane ba eh falamma asafunan taqamna minhum fa agarqnahum ajma'ina alƙur'anance Allah ce to kam tara ku min jannatin wa uyun da yawa sun ka bari min jannatin na gonaki wa uyunin da kuma mare mari na ruwa ko idanun ruwa ko ba haka nan bari yawa abin nan wa uyun da mare mari ruwa akwai wa uyun an gane ko an kai wato ainun kasra qira'a ta shu'ba rawina asim da kuma Abdullahi ibn Zakwan rawin Abdullahi ibn Amir da kuma Hamza da Kisa'i waɗanda kufiyuna ne da Ibn Kathir sun karanta wa'iyun sauran kuma sun karanta wa'iyun duk dai ma'ana ba ta canzawa sun bar gona kai wa'iyunin da ni eh da madaimarin ruwa wa zuru'in Allah ce da gonakai amma can cikin suratul Isra shu'ara isa ce mi kam tara kubin jannatin wa uyun sai ce mi wa kunuzin can da taskocin arziki nan ko zuru'in da noma kaga akwai taskocin arziki akwai noma wa maqamin karim da matsayi mai girma duk ɗaya da nan da can wa na'matin kanu fiha fakihina to da nan da can duk ɗaya da ni'ima wanda sun kasance suna jin daɗi a cikinta fakihina shine qira'a ta jamhur fakihina ita ce qira'a ta Abu Ja'far kana iya cewa fakihin wato suna jin daɗi fakihun na da fa'ilun na kamar kace farihun malam musbahu suna jin daɗi fakihina kuma suna da ƴaƴan itace to kaga in ka an ce mutum da ƴaƴan itace ai kuma zai ce ji daɗi duk dai ana tare sai dai zama to fakih sifa ce mushabbiha fakihina kuma ismul fa'il ne fakihina fa'ilina Allah ce ka zalika kama haka ne wa aurasna ha mun ka gadar da ita kauman waɗansu mutane akharina na daban nan ga kaumun mubham amma can cikin suratul shu'ara sai ya bayyana shi ka zalika wa aurasna ha bani isra'ila an gane ko yawwa to ka jadda wato bayanin yake mm to yanzu waɗannan su ne ayoyin da za mu iya wato ɗauka sai mu ta yi zuwa ga ayoyi na gaba inda akwai taujihul qira'at wato aya ta 43 an gane ko yawa inda Allah ce wato inna shajarata zaqqum lalle wato ita yadda aka ce ma zaqqum wallan bi subahu ko baka jin larabci an ka ce ma an kawo maka abinci kace ni da na an ka ce zaqqumuna to ga wanda akwai tashi hankali to Allah ce ta'amul asim abinci na mai yawan zunubi a nan duk mai zunubi bai ce ta'amul asimi ba sai ce al'asim saboda shi mai yawan zunubi da yawan zai ciki Allah ce to kal muhuli kamar dai yana tafarfasa kamar muhul shine mai wanda aka sa cikin wuta shi da hushi da hu ka san tafarfasan mai ta yi tafarfasa ruwa bala'i saboda ruwa ba su kai mai gulbi ba an gane ko to kal muhuli kamar mai ne ad-durdiyu min az-zayt sun kace kenan mai na wanda wato jan mai wanda yake tafarfasa ya gli shi wannan man ina fata an fahimce ni yana tafarfasa idan muka duba imam hafs rawi na asim da kuma ruwais wanda yake rawi ne na yaqub da ibnu kafir wanda ibnu kafir al-makki shi qari ne ya karanta sun karanta ya gli fil butun an gane ko kenan ya gli sai zamanto damirin shi na komawa ne zuwa ga ta'am shi abincin nan tunda an ce ita shi da kuma ya gali to da abincin nan tunda ita abincin sun su in sun ci ta to ya gali da amukin shi da nan shi na ta farfasa an gane ko yawwa shi kuma su kuma sauran qurra sun karanta qurra da ruwat sun karanta kalmuhu li taghli fil butuni ko ba karan bari taghli sai zamanto an yi ta'alisin wato fi'ilin saboda yana koma ne zuwa ga ash-shajara ash-shajaratu in sun ci itanyar to wannan itanyar tagli tana tafarfasa fil buduri a cikin wato ciki to sai kai hattara in an ka ce gala sai kai hattara da larabci kaga kaka an ka rubuta shi rike da kyau kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na ash-sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairif mujalladi na biyu an gane ko ko in ce juz'i na biyu in kaga an ce gala ko fi'ili an yi mishi arif malam misbahu tayi sama an gane ko to yana nuna maka mudari in shawawan gare in kaga an yi alif an yi mafi'ili mazi alif ta koma kamar ya'un fifa iya kuma su baya ka gane ta ya'un wadda ba ta da ɗaya ka gane ta ko to yana nuna mudari in shi ya'un na gare yanzu in an ka ce misali gaza mudari in shi yaghzu kaga yayi yaki to gaza din na alif din nan sai take kamar sanda amma in an ka ce rama ya ake ba alif din kasara ko sai ganta an yi ta kamar ya'un to mu zara in shi yarmi to shi ghala inda yake dan duniya akwai ghala mai alif ta yi saba kamar sanda akwai ghala mai alif mai fifa iya kuma su baya to shi wancan ghala ya glu ya ketar iyaka ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum sannan kuma ghala irtafa'a ya daukaka dama duk mai wuce iyaka ai daukaka ya wuce inda aka so kira abu ya wuce ya daukaka an gane ko shi yasa aka cewa ghalas sa'iru farashi ya tashi inji malam Bahaushe ba a cewa yayi tsare da Hausa to shi ko wanda akwai ghala yaghli yana tafarfasa to shi ko wancan ghala sai sai an yi alif din an yi mata mai kamar fifa ya kusa baya ghala yaghli to shi wanga yaghli din da na wancan ne ghala yaghli ne ba na wancan nan ghala yaghlu bane mun gane da kyau yawwa kenan gala ya gulu irtafa'a shi kuma gala ya guli wato abin nan shi ne wato hamiya kenan ya ɗau zahi kenan yana ta farfasa Allah ce to yaya ne wannan abin ke ta farfasa ka galli alhamim malam miswahu kamar ta farfasan nan ta ruwan zahi shi ne alhamim sannan alhamim wani lokacin tana rufin aboki na kud da kud Allah ce wala yasalu hamimun hamima aboki bai tambaye aboki baka sha ruwan zahi ba su tambaye ruwan zahi ba haka ake nufi ba mun gane ko Allah ce to khuzuhu ku kama shi shi wannan kahirin kangararre dan ta'adda fa'atiluhu ku ja shi an gane ko imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kasir al-makki da imamu ibnu amir ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta fa'atuluhu fa'atuluhu daga atala ya atulu kenan shi ko fa'atiluhu daga atala wato ya atilu muna gane ko yawwa don mu gane yadda harkar take mun gane ko yawwa ya an ce fa'atiluhu shine kenan sun kace saqahu bi jafa'in ya jashi nan saqahu suna ita kamar ya gaggaba shi amma nan fa'atilu anan ya jashi bi jafa'in da kaushi da karfi wa ghilzatin da wato shi ma kaushi ne an gane ko kenan ku jashi girri shi yasa Allah ce ku buhu fa gulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'a fasluku asalin fatilu dai ku jawo shi an gane ko kaga nan ilmu sarf ya shigo kuma sai kai hattara in kadda fi'ili amri ya dauki kasara to mu dada in shi kasara na zai dauka an gane ko mu dada in shi zai dauka kasara mu dada in ya dauki kasara amri ne zai dauka kasara nazala yanzil sai kace mi inzil in kuma mudari mudari mudari ya dauke fataha to amrin shi kuma ni zai dauka a a fataha al-ramma fataha yaftahu sai kace mi iftah to kuma in mudari ya dauke damma amrin ni zai dauka kataba yaktubu uktubu ka rige ga ka'ida na baka ita kyauta ruwan Allah eh mun gane ko to kenan fa'atiluhu ya'tilu ne fa'aturuhu ya'turu ne dan mu gane ku jashi shi yasa an kace wannan utullin ba da dalika zalim utullin mai yawan jan mutane na zuwa ga sakon Allah wasu kace mai katon ciki to gashi da katon ciki kuma sai kace to ai dan shi da katon ciki bai na jan mutane zuwa sakon Allah amma ba duk mai katon ciki da ga mutane zuwa sakon Allah wani shi na jan mutane zuwa ga aikin addini alamar wadata Afirka kenan katon ciki shi ko alamar wadata turai karamin jiki saboda kana cin ƴaƴan itace su turai musu yarda ba idan kana da abin nan amerika ce ita ce ba ta kula da abinci galibi su hawan da aka canza ma ƙwayoyin halitta suna aiki shi sa manyan manyan mutane sun kai wa amerika gabza gabza amma a turai sai ka ga mutum da babban jiki amma tsananin jiki irin mutanen germany to ita ko afirka alamar wadata shine mutum ya zama mutum yana da tumbi saboda ya ja kitse ya ja kitse ciki ya zan ya yi tumbi wanda ai hatsari da alamun rashin lahiya na mallan eh ya su ana yin jiki kuma suna gyara jiki to amma mu nan gwada alamun ka san mu su can wadata ka ci nama amma kamar abin da suka ce ma nama rouge jan nama allahmul ahmar kamar naman tsuntsaye an gane ko ko kuma naman kihi shine wanda adda kyau amma kamar naman shanu da naman musamman naman shanu muna son shi amma yana da hatsari ga cikin ɗan adam mutum ya wuce cin shi gara ma naman raƙumi da naman shanu naman akwai yadu ya fi su cikin waɗannan dabbobi sannan naman raƙumi sannan naman rago sannan naman shanu an gane ko to yawan cin kitse dai a takaice shi ka sa turbi kitse ya yi ma yawa shi tsara kashi cikin rana kana zuga ana sallah ya yi ruku'i ka hankata su kana zuga idan a wadata to shi ina daɗi shi ta wanda wuri to almuhimmu dai wasu kuma halitta ce sai sun koma yadda za su yi su rage ma kiban nasu an gane ko Allah ce to fa'ati ruhu ku jashi ila sawa'il jahim zuwa ga tsakiyar jahannama thumma subbu fawqa rasihi sannan ku zuba a saman kanshi min azabil hamimi na daga azaba na na ruwan zahi ai shi ruwan zahi shi na azaba an ga ko Allah ce to za a ce da shi zuk ka dandana subhanallahi innaka antal azizul karim kai ne am wato anta innaka kai anta kai ni hadda wato ta'kidi kenan da na hasr al-azizu mabwayi al-karim wanda yake mai mutunci mai daraja tun da duniya sun ce suna an manya to yanzu ranar gashi da su ne manya eh nan iz- wato kaskantar da suna aka yi malamin misbahu an gane ko yawwa to idan muka duba zuq innaka antal azizul karim eh imamul kisa'i ya karanta zuq annaka antal azizul karim an gane ko sai ka kaddara kenan lamun zuq li annaka antal azizul karim a qira'ata kisa'i saboda su kuma sun karanta zuq innaka antal azizul karim nan sai da manto alal istinafi an gane ko al mufidu lil illati kenan shi ma sai zamanto yana isti'nafi mai nuna illa kenan zuk li innaka antal azizul karim ko ko a'a zuk mahkiyun bil qawl al muqaddar ay fa'tiluhu wa qulu lahu zuk innaka antal azizul karim ina fata an fahimce ni sai zamanto kenan labari ne ake basuwa abinda za su gaya mishi kaji da nan mai sun kaci ko kuma isti'nafi ne domin inna tana tana nufin illa kuma kadan bane sai zamanto da li annaka da innaka duk dai sun haɗe wajen illa yawwa Allah ce inna hadha ma kuntum bihi tamtaruna wannan shine abin da kuka sance kuna musu in ana faɗi kuna ƙarya kuna dariya kuna washin gere kuna watsa hakura kamar wazagi a gane ko Allah ramma sai Allah ce to innal muttaqina lalle tabbat masu tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin su fi maqamin suna cikin wani matsayi aminin kuma amintacce idan muka duba imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi almadani yani da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta fi muqamin muqamin daga aqama yuqimu ne sai mun to muqam saboda fi'ilin shi ruba'i ne da harfi uku shi kuma fi maqamin daga qama yaqumu ne to shi in ya zama to fi'ili na da harfi uku kenan ma'ana uku yake basuwa ko ya bada wurin tsayuwa tun daga qama ne tsayuwa wurin tsayuwa lokacin tsayuwa da tsayuwa kan tamassurul mimi shi kuma muqam tsaidawa kenan sai ya bada abu hudu ismul maf'ul ko wanda an ka tsayar an ka an ka tara shi an ka tsayar da shi ko kuma a'a muqam wurin tsayuwa ko ko ismu zaman lokacin tsayuwa ko kuma muqam tsayuwa kanta masdarul mimi to fi maqamin ko kace suna cikin wurin tsayuwa aminin amintacce aljanna babu inda zaka tsaya kana cikin aminci ko maqamin suna da matsayi sai zaman tonan maqamin nan wato alma'anawi ake nufi matsayi an ce wani yana da matsayi ba ana nufin shi na zuwa wurin da yake tsaye shi kan tsaye rana ta buge shi ko ko shi tsaye a'a maqamin ana nufin yana da matsayi ko ba karan bane ya ofis ɗinka kana zaune aiki kana da matsayi aka cewa amma ba da nufin tsaye kake ba a ofis to fi muqamin suna wurin muqam wuri na tsayuwa to an ce suna wurin tsayuwa an gane wurin da an ka tsaye da su to ai akwai wanda ya tsaye da su shine Allah subhanahu wataala kuma akwai zamanin da za su tsayuwa din an gane ko kuma akwai tsayuwa tun da sun yi ta ko kuma muqam ya zama to suna da matsayi kenan sun haɗu fi muqamin abin suna cikin matsayi amintacce ko mun ce matsayi wanda ba a ba a- ba a amshe musu shi ya za amintacce ko ku suna wurin tsayuwa amintacce aljanna babu tashin hankali fi jannatin suna cikin aljanna wa uyunin ko wa uyun duk mun yi bayanin wannan akwai qur'ani sun karanta da wannan da mare mare suna cikin aljanna suna cikin mare mare to suna cikin mare mare kaka an gane ko ana nufin ko a ce suna cikin wanka fisin na aljanna alaramma kaga magana ta kare ko kuma a ce wa wa uyun suna cikin gonakinsu inda akwai ruwa ba ana nufin suna tsumbule cikinsu ba an gane ko ana nufin kenan ruwa suna kewaye da su suna shan iska suna jin daɗi ba sai kuma binta ba akwai innal muttaqina an gane ko daban-daban cikin qur'ani kaga akwai shi cikin wal mursalati innal muttaqina fi zilalin nacan eh wa uyun suna cikin inuwoyi nan kuma fi maqamin suna wur- da matsayi ko kuma fi maqamin suna wurin tsayuwa mu amintacce kaji duk an gama musu sanami sai innal muttaqina fi jannatin eh wami eh fi jannatin wa na'im cikin suratu tutaw sai komi kuma um wa na'im cikin tutaw mutai akwai innal muttaqina fi jannatin wa uyun cikin wace ta alramma eh ban ji ba cikin zariyat to kuma akwai innal muttaqina fi jannatin wa uyun cikin wace sura eh mun ji kai magana ba ban ji kai magana ba alaran ba cikin suratul hijr innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wala man tadi mu to to sai Allah ce yalbasu min sundusin suna sanya wa sundus an gane ko shine alhariri malamai sun kace kenan wanda adda nauyi ko mai kabri wa istabraqin da kuma sundus wanda bai da bai da kabri mutaqabilina suna masu fuskantar juna malamai su babu alamun soyayya kenan da kaga mutum bai kallon mutum to akwai matsala ko mata ta kaga tana kawo da fuska ga mijinta ko mijina kawo da fuska ga mata lamari ya baci ko ba ka nan bane ko kwana za a yi mata da miji saman gado kaga kowa ya kalli wani wuri to kwancin nan abinci ka inda ba za yi akwai ba to akwai matsala eh Allah ce to kazalika kama haka ne wa zawwajnahu mun hada su bi hurul inin da matan hurul in hur jam'i ne na haura inin kuma jam'i ne na aina'u hur masu haske inin kuma jam'i ne na aina'u mai masu manyan ido to nan zawwajnahu ba ana an daura musu aure ba dan ba sai an daura aure ba an riga hada su na ɗaya za a yi dan halatta na gare ka to muna iya barin tawjihul qira'at anan sai mu je zuwa ga sura ta gaba wato ita ce suratul jafiya mm ita kuma wato ayoyinta na farko duka suna da sai an bi su ɗaya bayan ɗaya sannan a samu ayi tawjihul qira'at an gane ko yawwa sai zuwa ma aya ta nawa bari mu gani yadda za a yi a ja bayani Allah ya ce hamim mun yi bayanin surori masu hamimi ɗazu ko? to harufa ne da suke nuna mu'jiza ta alkur'ani tanzilul kitabi shi qur'ani sabkakke na min Allah daga Allah kaji inda qur'ani ya hito al-aziz shi Allah mabuwayi na daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu al-hakim Allah shine mai hikima Allah ce inna fis samawati lalle a cikin halittar samai ko wal ardi da kuma halittar kasai ko kuma a cikin sammai da kasai akwai halittun Allah waɗanda la ayatin muna gane ko akwai ayoyi lil mu'minina amma ga masu imani an gane ko to sai Allah ce to kuma wa fi khalqikum a cikin halittarku wa ma yabuthu min dabbatin da abinda Allah ya yada na dabba mun ce dabba akwai su hasama in an dibi zahirin ayat suratu shura ko min ayati khalqus samawati wal ardi ma basta fihima min dabba an gane ko wa fi khalqikum wa basta min dabbatin ayatul liqaumin yuqinuna akwai ayoyi amma haka mutane masu sakankancewa inji malaman zauri yuqinuna masu sakankancewa wa ikhtilafil layli wan nahari da sabanin dare da yini wa ma anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar min rizqin na arziki fa ahya bihi al-ardh ba'da mutya sai da rayar da kasa bayan ta mutu nan yake nuna kinan ruwa ake nushi an gane ko tunda ruwa da su ne ake rayar da kasa to me yasa aka kira su arziki saboda ana samu arziki ta fuskar noma da abin da suke kawowa amma can cikin suratul suratul ghafir da yace huwa alladhi yuriikum ayati wa yunzilukum minas sama'i rizqa nan yace arziki bai ce fa ahya bil ardh ba'da mutya ba nan ba dole ba sai ruwa duk wani arziki wanda zai zo daga sama an gane ko fa ahya bihi al-ardh ba'da mutya Allah ya rayar da kasa bayan ta mutu duk cikin qur'ani kaf suratul ankabut ya addamin ba'ad mautiha amma duk sauran qur'ani ba'ad mautiha na Allah ce wa tasrifir riyahi jujjuyar da iska an gane ko an gane ko wa tasrifir riyahi jujjuyar da iska hamzar kisa'i da khalaf sun karanta wa tasrifir rihi da jujjuyar da iska daban-daban sai zaman tona aljinsiya ce a qira'a ta hamzar kisa'i da khalaf wa tasrifi jinsir rihi ne kenan ko ko arriya juyar iska sai zama to al-ahadiyya ce a kira'a ta hamdu da kisa ida kharaf tun da duniya sai juya iska banda Allah ko guda ta taso bai juya ta taiwa sai Allah in kuma an ce riya sai zama to jam'i rih kuma ko kace al-jinsiyya ce dan jam'i ko al-ahadiyya zama to mufradi to ayatun akwai ayoyi wa amma li qaumin yaqiluna ga mutanen da suke hankalta malami subahu to anan idan muka zo ayatun liƙaumin yuƙi nuna an gane ko da ayatun liƙaumin ya aƙi nuna waɗanda ayatun guda biyu banda wato inna fi samawati wal ardi la'ayatin shi wannan babu saɓani kan shi amma na biyu ayatun na biyu da ayatun na uku kenan ayatun liqaumin yuqinuna da kuma ayatun liqaumin yaqinuna mun gane ko yawa to su akwai sabanin qira'ata a cikin su imam eh, abin nan hamza al-kufi da imam al-kisai al-kufi da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta na biyu da na uku la ayatin kenan su a wajen su wafi khalqikum wa ma bisu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinuna ikhtilafi al-layli wan nahari ma anzalallahu min as-sama'i min ma'in rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrif ar-riyahi ayatin liqaumin yaqinuna su ba su karanta ayatun ba to yanzu ya irabi zai kasancewa idan ka diba cin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr an gane ko yawwa abin nan a safha ta 155 sai sun kace kira'o'in da sun ka karanta la'ayatin liqaumin yuqinuna da la'ayatin liqaumin yaqiluna sun kai mata'un kasra sun kace to in za a yi irabin su mansubatun fiha atfun alismi inna an gane ko tunda inna ta zo inda an ka ce inna fis samawati wal ardi la ayatin an gane ko to kuma shi wa fi khalqikum wa ma yusu min dabbatin ayatin ne kina atafi na akan ayatin waccan ta farko an gane ko sannan kuma waqtilafil layli wan nahari wa ma anzalallahu min as-sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasbih riyahi ayatin kina atafi na ayatin kenan la ayatin ne la ayatin la ayatin muna ganewa kenan kenan sai zama to kamar an ƙara wa inna ne wa inna ne kamar da an kace inna fi samawati wal ardi la ayatin wa inna fi khalqikum wa ma yubthu min dabbatin la ayatin liqawmin yuqinun wa ikhtilafil layli wan wato wa inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa anzala min as-sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi la ayatin liqawmin yaqiluna mun ji wannan da kyau yawwa kenan sai ya zamanto fi khalqikum shine matsayin khabar fi ikhtilafil layli shine matsayin khabar ayatin ayatin shine matsayin ismu inna an gane ko yawwa waɗansu malamai sun ce a'a ana iya cewa shi kurrira ayatin litta akidi ma'ana an maimaita su ne saboda ta akidi ayatin ne ayatin ne ayatin ne kinna inna la ayatin ayatin ayatin an gane ko an yi ta akidi ko ba sai kun fahimta ba fi samawati wal ardi wa fi khalqikum wa fi ikhtilafil layli wan nahari haka wannan su malamai sun ka tayi akan shi ba sani ko mun fahimta ba yawwa kinan inna fis samawati wa fi khalqikum wa fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin an gane ko yawwa sai zaman to an yi ta'kidi na an karra harful atfi to in mun ka dauki qira'a kuma la ayatul la ayatul qira'a ta jamhur banda hamza da kisa'i da yaqub to kuma ya iramin zai kasancewa tunda ayatun an kace sai waɗansu malamai sun kace kenan nan sai shi zaman to ayatun matsayin mubtada shi ce an gane ko wa zarfu qila huwa al-khabar an gane ko az-zarfu ya ce az-zarfu dan baka ganin az-zarfu fi fi din nan akwai zarfi tare da cikin ta domin mustaqirrun da kenan malam misbahu sai zaman to nan da anka ce wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun kina asalin magana ayatun an gane ko fi khalqikum to fi khalqikum asalin shi mustaqirrun ne fi khalqikum shine zarfukin da suke zance an shahi shi kenan ayatun mubtada fi khalqikum khabar shi kuma ikhtilaful layli wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasdiqu riyahi ayatun kenan ayatun liqaumin ya'qiluna fi ikhtilafil layli wan nahari kenan mustaqirrun fi ikhtilafil layli wan nahar mun ji wannan da kyau ko yawwa kenan sai zamanto kenan jumla ce ma'qufatun ala jumla kenan jumla ta inna daban ita ko ga jumla tunda tana da mubtada da khabar daban an yi ataful jumla ala jumla ban sani ko mun fahimta ba amma in mun dauki wancan kaga inda fis samawati la ayatin wa ayatin fi ikhtilafi fi khalqihim wa min dabbatin kenan duka mufrad ne an kai atafi akan mufrad ban sani ko mun fahimta ba to sai waɗansu malamai sun ka ce to wa ya tamilu an ta kuna ayatin in an ka ce ayatun an gane ko in ka tashi irabinta kana iya ɗauka ayatun atfan ala mahalli inna domin ita inna asalinta kahin ta shiga sunan da ta yi ma nasba matsayin mi shiki matsayin murta da shiki tunda ayatun asalin maganar ayatun fi samawati wal ardh ko ba karan bane amma inda ta shiga ita ta sa ayatin ta yi na suma ko yawa ita inda tansibul mubtada wa tarfa'u al khabar ko ba karan bane to sai abin nan sai ya zama toto ita inna mahallinta asalin sunanta mahallin shi ne jumlar gaba ɗaya in an ka ɗauki da inna da sunanta matsayin wurin wuri mai rafa a suke a haɗe inna da abin da ta yi mana su ba ai shi asalin shi rafa ana gare tun da ibtida'i ne shi ko mubtada asalin shi mi gare dhamma in ba da shiga inna ba litakidi da dhamma ta zai dauka to gaba ɗaya inna din nan da sunanta suna matsayin mi suna matsayin mahallu mahallin su matsalin mubtada ne an gane ko da ita da ma'amuliha da ita da khabarkinta duka gaba ɗaya sai a tsaye su matsayin mubtada wa huwa raf'un bil ibtida'i kenan sai ya zamanto an yi masa raf'a bil ibtida'i da ibtida'i in atafta atfal mufrad kenan in kai atafin mufrad an gane ko in kai atful mufrad ala al mufrad kamar in kace inna fis samawati wa fi khalqikum ko an gane ko kenan inna fis samawati wa fi khalqikum wa fi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin kai atful mufrad ala al mufrad ko ba ka bane to shi kuma in ka kaddara a'a wa bi taqdiri huwa in atafta wato atful jumal in kuma ka kaddara huwa an gane ko ka kaddara huwa cikin i'rabin kamar misali inda kace inda fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minina an gane ko yawa kenan la ayatin wa hiya fi khalqikum ma yabthu min dabbatin ayatun wa hiya fi ikhtilafin laili wan nahari ko ayatun ka dauke shi ayatun ayatun kina sai da mutu kai atful jumlan alal jumal domin huwa ya kuma matsayin wata jumla mun gane wannan duk dai abin da suka nuna wa anan kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi da qala'idul fikr safha ta 155 ni na kare bayani na sai Allah ce to duk waɗannan ayoyi na tilka ayatullahi waɗannan ayoyi ne na Allah na tuluha alayka bil haqq muna karanta maka su da gaskiya ko ba ka nan bane mun ji ko sai Allah ce to fa bi ayyi hadisin shin da wani hadisi ne wace magana ce ba'adallahi bayan Allah wa ayatihi da ayun shi yu'minu da sun imani dan qur'ani yunus sun ce to kaga ji ba wani hadisi wanda za a imani shi ba magana Allah ba alhali kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ga Allah mu ya hadda alqur'ani fa bi ayyi hadisin بعد الله وآياته يؤمنون كان cikin suratul mursalati fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna can cikin suratul a'raf fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha eh alramma sannan kuma tilka ayatullahi ko natluha alayka bil haqq satami cikin bakara wa innaka laminal mursalin sannan cikin al'am ya ce cikin ali imran ya ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin to fa bi ayi hadisin da wani hadisi ne wani zance ba'da Allah bayan zance Allah wa ayatihi da ayoyinsa yu'minuna suke yin imani imam ruwais wanda rawi ne na yaqub da kuma imam shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da kuma imam hamza an gane ko da imamul kisa'i da imamu khalaf waɗanda duk kufiyuna ne da kuma ibnu amir ad-dimashqi sun karanta tu'minuna kenan fa bi ayi hadisin ba'dallahi wa ayatihi tu'minuna su ko dan sun karanta yu'minuna suke yin imani idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a cikin suratul jasiya ina fata ana fahimta ta da sun ka zo daidai karshen wannan aya a safha ta 261 sun ka ce waɗanda sun ka karanta yu'mi fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna da tu'minuna ko wace qira'a daga cikin su an yi mata taujihi da siyaki an gane ko saboda qira'a da tace yu'minuna an hankalta ma inda anka ce inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minina ka gani ba a ce lakum ba kenan lil mu'minina uslubul ghaibi ne kenan fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna li qaumin ya'qiluna ga mutane da suke hankalta kaga babba babu sunan to shi ko qira'a fa bi ayi hadithin ba Allah wa ayatihi tu'minuna kenan an ka dauki shi ma magana alama qabla hasi yakin da ya gabata jara alal khitab inda Allah subhanahu wa ta'ala ce mi wa fi khalqikum kaga kum bai ce wa fi khalqihim ba wa ma yabusu min dabbatin kenan fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi tu'minuna da wani hadisi ne bayan Allah da ayoyin shi za ku yi imani ayoyin Allah ash-shar'iyya wal kauniyya ko ba ka dan bane yawwa to ga dukkan alamu eh, lokaci yayi halinsa dole ne ya kamata dai mu yi hakuri eh, kade- sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kadiba kuma i'rabin waɗannan ayoyin cikin al-qira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam safha ta 919 zuwa safha ta abin nan ta 919 kuma da ta 882 dan ka har hado yadda ake taujihin waɗannan qira'o'in in Allah ya so akwai abu guda da mun kamanta wanda namance cikin suratul zukhruf wato bayan mun yi mantuwa a can wajen afara riba an kuma zikra safhan an kuntum qawmun musrifin eh, da zo mun yi bayanin shi a farko farkon karatu kuma sai muka yi mantuwa can karshen ta wajen waqilihi din nan waqilahu bayan mun yi bayanin waɗanda sun ka karanta da qilihi da qilahu mun ce imamu asim da hamza su sun karanta waqilihi sauran sun karanta kuma waqilahu to in ka diba can cikin majallatu tadabbur an gane ko a shafi na 37 a adadinta na wato tara kenan al'adadu tasiya suke cewa tulul fasli ya an ka ce tulul fasli tsawon rarrabewa bai na tawabi'i tsakanin abubuwan da sun ka bi juna cikin na'au suna ce ma a tawabi'a sai an yi Allah ya ba mu iko mun yi karatun ajrumiya don eh, na ga karatun ilimin nahau da kuma ilimin eh, sarf shine ya kamata a ce mun dan yi karatu kansu duk da yake sarf an yi daura a garin maradi eh, ta ilmu sarf to amma kamata na Allah ya ba mu iko eh, ko da ba cikin daura ba littafin ajrumiya na nahau ayi karatu kan shi dan ilimin nahau yana da muhimmanci kwarai da gaske in Allah ya ba mu iko da kuma ar-risalatun eh, al-mabadi'us sarfiyya na ɗaya da na biyu na Sheikh Abubakar Ciyam na kasar mari insha Allah ta'ala an gane ko to tulul fasli cikin ilimin balaga an kace in an kararrabe baina tawabi'i tsakanin abubuwa da suke masu bin juna la yanqusu baya ragewa min fasahati tarkibi daga fasaha ta tarkibin jumloli ma'ana jumloli kenan jirantawar jumloli ko magana ahyanan wani lokaci in sun ka ce innal balaghiyina su waɗansu malaman balaga ko mu ce malaman balaga ya addunahu suna ɗaukar shi naqsan tawaya ne a rarrabe tsakanin waɗansu abubuwa sai can a haɗa su suna ganin naqasu ne to amma sun ka ce a ba ahyanan ba kowane lokaci na bai yake naqasu ko ba mun gane ko wa shahidu hadhihi alqa'ida abin da yake tabbatar da wannan yake shaida wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyya ayatul qur'ani wa qilihi ya rabbi ga tanan sun ka ce an karanta da sun ka ce qur'a siqatu tamrid ne da yake ba zan ce ilmul qira'at suke ba qira'a ce mutawatira ba a cewa qur'a an gane ko bin nasbi kina an karanta da nasba da an ka ce wa qilahu ita ce qira'a ta jamhur banda imamu asim da hamza sun karanta wa qilihi sun kace to ita wannan qira'a wa qilahu ta jamhur kenan atfan ne ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum kenan suna sa tsammani wa taqdiru am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum wa anna la nasma'u qilahu ya rabbi a ɗaya daga cikin irabin da mun ka kawo ko ba haka nan bane kenan kaga kenan tun daga aya ta wato 80 sai an ka zo sai zuwa aya ta 80 wato da takwas an ka hada su kaga abin yayi tsawo ko sun ka ce to wannan wa qulna sun ka ce ahyanan dalilin da yasa can harkon ka'ida mun ka ce tulul fasli baina tawabi ila yanqusu min fasahati tarkibi ahyanan linu- linaqsur al-amra ala al-ma'tufi al-mansub dan saboda ya tsaya akan abin da ya shafi al-mansub wanda an kai ma nasba kenan banda wanda an kai ma jarra wanda an kai ma mi wanda wanda an kai ma kasra kuma kanan bane yawa in ya zama to tulul fasli ne amma in fasli ne wanda bai yi nisa ba wannan ba a dauka shi matsala kamar can cikin suratul an'am wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatl auladihim tunda akwai fasl bainal mudaf a qira'ata ibnu amir eh, zayyana eh, likathirin minal mushrikina ko tunda shi ibnu amir nan yana da fasl bainal mudaf wal mudaf ilayhi to amma nan bai yi tulu ba bai ma yi yawa ba to don haka nan ana zancen abin da mi yayi yawa waɗanda sun kai suka ma cikin kira amma ni ina ganin ba su da hankali to kana suka kira a ta qur'ani mutawatira eh? kai daga dauko baiti ka kawo wanda ba ma san wanda ya faɗi baitin nan ba ka ce qala sha'iru kuma ka kafa hujja da shi ga qira'a kuma mutawatira wanda ta tabbata kuma ka ce wai bai dace a dibe ta ba wai a a abin nan kaga wannan akwai nau'i na hayaniya ina fata an fahimce ni yawwa tunda uh, ibnu amir ya karanta wa kadhalika zuyyina likathirin minal mushrikina uh, qatlu auladihim shurakaihim kaga qatlu shurakaihim ne auladahum sai ya fasal bainal mudaf wal mudaf ilayhi to kaga malamin nahu shi to ya ce a wanga qira'a akwai matsala gare ta a a kai dai adda matsala eh qur'ani bai da wata matsala in dai ka haukace na a nemo yaggwai da sarka a dalme a dalme ba haukaci eh a haba alaran ma qur'ani aka cewa akwai matsala cikin shi babu ko wata matsala ko cikin qur'ani kai dai da an baka karanto ba eh baka gane inda an kasa ma gaba don kai kana ganin laraba qur'ani ya gagare su ya gagare mala'iku ya gagare aljannu ya gagare duk halittu kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tu bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira kazo kace mun akwai kuskure cikin qur'ani kaga hauka ce wannan yana daga cikin karatukan da ya kamata ɗaliban ilimi su mai da hankali akan su as-subuhat al-musara hawla al-qur'an الشبهات المتعلقة بالعقيدة الشبهات المتعلقة بالجمع بين الآيات كو المتعلقة بين الآيات والأحاديث كو المتعلقة بعلم الصرف كو المتعلقة بعلم النحو في الإعراب أنقال كو المتعلقة بالقراءات إن كخوار من جيجي كان سوسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mutuli Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته